أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق ناس والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه من دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل هو القادر على أن يبث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم ويلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعض بعض منذ كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa Annabi sallallahu alaihi gaya musu kace ul kace huwal qadir shi ubangijin nan mai iko ne ba ala an ya basa alaikum azaban min fawqikum da suke ta cewa a kawo musu azaba ka gaya musu shi ubangijin nan yana da iko ba zai iya kawo musu azaba ko ta saman su kamar yadda ake yi wa wasu aka yi wasu ko a jefe su da duwar wazi ko a musu tsawa amin ta ta arjilin ko kuma ya kawo ta kasa da kisfewa irin yadda aka yi wa qarun wayalbisakum shi'an wa yuzika ba'dakum ba'sa ba ko kuma ya cudanya ku zama jama'a jama'a ne wanda suke masu sabanin ra'ayi sai ya zama sashi su inga tsantsanawa sashi azaba mana sai ya zama aita yage yage aita yage yage to da aka faɗi na farkon nan nabi sallama ya ce a uzu bi wajhika mana ina neman tsari ga zatinka ya Allah to amma wannan na karshen shine manzala ce to hada a wani wa aisa ma'ana wannan shine yafi sauki to shi din ne aka ce abinda aka sa wa wannan al'umma shi yasa kake ganin yawan fada yaƙe yaƙe wannan suna kashe waɗannan wannan suna kashe wannan kuma duk a cikin musulmi ake yin haka to dama an riga an kaddara cewa dole haka zai faru to shine abin da kake kake faruwa din sun zo kai banu sariful ayati da Allah ya faru ce ka duba yadda muke bayyana musu ayoyi wanda suke nuna ikonmu ya kamata a ce sun zama masu fahimtar abinda ake gaya musu
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون نعم وكذب به قومك هو الحق kullatu alaikum bi wakil kulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun haka ce gashi shi wannan alqur'ani kawo muka mutanen ka zababi suna karyata shi suna karyata alqur'ani wa huwa alhaq shi kuma gaskiya ne daga Allah tabaraka wa ta'ala haka ce to ka gaya musu ka ce musu lastu alaikum bi wakil ma'ana ni ba a ce in tilasta ku in ce dole sai kun yi ba ni dai isarwa ne nawa wannan kafin a masa umarni da yaƙi kenan likulli na bayin mustaqar haka ce kuma ka gaya musu kowane labari da ka gani yana da lokacin tabbatarsa in ka ji an ce za a yi kaza za a yi kaza kana mamaki to in lokacin yayi sai ga abun gashi nan iyanan kana gani ya faru duk abin da ka ji an faɗa yana da lokacin tabbata likulli na bayin mustaqar wa sofa ta'lamun haƙiƙa za su sani ma'ana abin da ake gaya musu da tashin kiyaman nan gaskiya ne in lokacin yayi za su gan shi gashi nan a fili ba abin da zai saba akan yadda aka faɗa
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين
وإذا رأيت الذين يقودون في آياتنا فأعرض أنهم حتى يقودوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع القوم الظالمين أغتيتو وإذا رأيت إنك الذين يخوضون wanda suke kutsawa fi ayatina cikin ayoyinmu shine alqur'ani suna istizai Allah ya faɗi abu sai a kaza kuma kaza su ringa istizai da da ayoyin Allah haka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan al'umma in ka gama sai irin wannan to kar ka zauna tare da su fa'arid anhu kau da kai gabarin su wala tujali su duk inda kaga ana kushe ayoyin Allah ko ana maganganu marasa kyau akan abin da ya shafi Allah ko Annabi ko wasu bayan Allah wani ya to karka zauna a wajen saboda musibar da take sauka kai ma za ta same ka ita zo saboda wata ko fitnatan la tusiban nan lazina zalamu minkum khassa ba a son musiba ta zo in ta zo ita ba iya wanda ya jawo ta ba wanda ma bai jawo ma tana iya samu to shi yasa in kaga inda ake maganganu ana kushe ayoyin Allah ko ana magana na mara kyau akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko akan waliyai to karka zauna a wajen farid anhu hatta ya kudu fi hadisi na gaini sai dai in sun bar wannan maganar sun dawo wani da yake lokacin suna zaune a makka suna tare ga musulmai ga wanda ba musulmai ba shi ne ake gaya musu inda suna yin maganganu na isi zai wa ƙur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallama to kar a zauna tare da su sai in sun bar wannan maganar sun dawo ta magana wai ma yusi yannaka shaydan to misali sai ka zauna kenan ce nan sai mantar da kai ana ce wannan magana to kana cinawa to ka tashi fala taqud ba'da zikra ma alqawmi zalimin in dai ka cina to kar ka zauna sun ci gaba da wannan magana to kai ka tashi ka bar musu gurin mana kar ka zama da kai ake irin waɗannan maganganu shine a wani guri zaka ji an ce qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum haka zaka ji ana cewa yanzu Allah ayoyin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai zama abun istizayin ku to sai a ce ba ku da wani uzuri lalle kun kafurta da kuna cikin addini amma inda kun shiga irin waɗannan maganganun to kun bar addini kenan saboda haka kar kowa ya zauna da su in su da irin wannan saboda yana jawo saukan musibi na'am وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء لا.
ولكن ذكرى لعلهم يتقون نعم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون من حسابهم wani abu daga cikin sakamakon su su masu kutsawa ne wa ma alal ladina yattaquna ba zai zama ga waɗanda suka ji tsoron Allah ba wanda yake yayu ya zama baya tare da su a lokacin to shikenan baya cin abin da zai same su duk abin da zai same su ba zai same shi ba min shay walakin zikira la'allahum yattaqun sai dai wannan ana faɗa ne wa'azi ne ana tunatar da ku saboda ku ji tsoron kutsawa cikin irin wannan maganganu ko kuma zama da waɗanda suke irin wannan maganganu
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون نعم أكتي وذر كما الذين اتكذوا دينهم لعبا ولا wanda suke riban addininsu kamar abun wasa ko wasa na yaritaka ko ya wasa na manya wanda suke ɗaukan addini a matsayin haka suna istizai to a rabu da su mana kar a ringa shiga lamarinsu wa gharratumul hayatud duniya rayuwar duniya ita ce ta ruɗe su saboda haka kar a shiga lamarinsu wa zakir kai dai kai wa'azi bihi da wannan alkur'ani mana kai mutane wa'azi da shi ai li an tufsala ai li Allah tufsala nafsun bima kasab dan kada rai ta je ta mika kanta zuwa ga halaka kan abin da ta aikata laysa laha min dunillah kuma su sani ba su da ita wannan ran in ba Allah ba wanda zai tsare ta daga wannan ba wani waliyi wani mai taimako ko shafi ko mai ceto bai ta zai kulla azai la yukad minha kuma in an je lahira ita rai ko da fa za ta ba da fidiya na duk abin da ta mallaka ba za fa a karɓa ba duk abin da aka bayar ba za a karɓa ba ulaika allazina ubsilu bima kasabu to waɗannan su ne waɗanda aka halakar da su saboda abin da suka aikata lahum sharabu min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun suna da abin sha wanda yake mai zafi da kuma azaba mai radadi saboda kasancewa da suka yi cikin kafinci mana shi ya ja musu zuwa shiga wannan na'am قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى جنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين نعم قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أقامنا بعد إذ هدانا الله كالذي استعبد الشياطين في الأرض حيران له أسباب يدعونه إلى الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين هكذا كتيمس yanzu kul ana du'u min dunillah yanzu zamu dawo ce zamu ringa bautawa wani abu kuma bayan Allah abinda ma la yanfa'una wa la yaduruna shi ba zai yi amfani da kai ba ba zai cutar da kai ba mana shi gunki ba zai samar maka da wani abu na amfani ba kuma in baka bauta masa ba zai iya cutar da kai ba zai maka komai ba saboda shi ma sandararren abu ne ba shi da ikon komai wani raddu ala aqabina sannan mu jidda a dawo da mu baya ma'ana bayan mun riga mun zama musulmi ba da izhadan Allah bayan Allah ya shirye da mu zuwa ga musulunci kallazi sawatu shayatin fil ardi hayran sai mu zama kaman waɗanda shaydanu suke batar da su suka mai da su masu dimuwa a bayan ƙasa ai hayran ma'ana mutahayya la yadri aina yasab ma'ana bai san ma ina yake tafiya ba ya za mu yi mu zama haka ai ba za mu yadda mu zama haka lahu ashabun yadunahu ila alhudatina suna da wasu abokansu wanda suke kiransu zuwa ga shiriya ana kiransu zo su karbi shiriya amma ba sa karba to ka gaya musu kul inna hudallahi huwal huda ka ce musu shiriyar Allah fa ita ce shiriya umirna li muslima li rabbil alamin kuma mu an mana umurni mu mika wuya ga ubangijin alam ma'ana shine musulunci التسليم الظاهر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم da abin da aka kira ka akan sa na miƙa wuya wa annabi in ka miƙa wuya shikenan ka zama musulmi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi an masa wannan umarni da ya miƙa wuya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ina wa an aqimu as-salata wattaquhu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun na'am wa an aqimu as-salata wattaquhu wa huwa allazi ilayhi tusharun har yanzu an mana umurni an uqima an aqimu salata cewa mu tsaya da sallah wattaquhu mu ki tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala wa huwa allazi ilayhi tusharun kuma shine ubangijin da ake mai da mu zuwa gare shi a ranar tashin alkiyama ma'ana kowa da kowa za a tattara koma zuwa ga Allah saboda yin hisabi na'am وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق نعم ويوم يقول كن فيقول وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون وهو شيء ubangiji shine allazi wannan da khalaqa samawati wal arda ya halicci sammai da kasai bil haqqi kuma da gaskiya mana saboda gaskiya ya halicce su akan a zo a yi ibada ka ce kannan ka ambata musu ranar da ya kulu ubangijin nan zai ce kun fa ya kulu ma'ana ranar da yama ba ranar da zai ce wa halitta umu sai su tashi duk halitta ana mace in Allah ya ce a tashi kawai sai a tashi rana yama kenan wa yau mai kulu kun fa ya kulu na قوله الحق نعم.
وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
نعم قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الكبير قوله الحق معناه مغانا سنن نغسكيا الصدق الصدق الواقع لا محالة gaskiyan nan da za ta auku ba makawa ma'ana wannan tashin kiyama da aka faɗa din lokacin ne kawai bai yi ba amma yana yi zai faru walahul mulku yawma yunfaku fi sur kuma a wannan ranar mulki gaba ɗaya na Allah ne ranar da za a yi busa a ƙaho ma'ana Israfil zai yi wannan busa na tashi to ba wanda yake da wani mulki ko irin mulki da ake gani na majazi din ma a ranar babu shi yanzu a nan duniya ana ganin wasu suna da mulki ta ce guri kaza wani shine yake sarautar guri guri kaza wani ne yake mallake da guri to wannan dukan majaz ne amma a hakika Allah ne yake mallake da komai to amma a ranar kiyama ko irin wannan na majaz din ma babu har ma Allah zai ce limanil mulku yau yau wa yake da wani mulki kuma yau zai faɗa har sa uku ya maimaita limanil mulku yau limanil mulku yau to ba wanda zai ba da amsa sai ba da kan amsa wa kansa ya ce lillahi alwahidil qahhar yau Allah yana ga sarki guda daya wanda yake mai rinjaye mai iko shine Allah tabaraka wataala to a wannan ranan kenan walahul mulku yawma bikum alimul ghaibi wash shahada shine masanin gaibi kuma shine masanin shahada din mana abin da ya buya ya sani abin da yake bayyanan ma ya sani tabaraka wataala wa huwa al-hakimul kabir kuma Allah shi gwani ne a cikin halittarsa kuma masani ne a cikin dukkan abin da ya koya ba abin da Allah bai sani ba tabaraka wa ta'ala
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين na'am wa iz qala ibrahimu li abihi azara tattakizu asnama naliya inni yareka wa qawmaka fi dalalin mubin haka ce ka ambata musu lokacin da annabi ibrahim yake gaya wa babansa azara haka ce ko kuma babbansa ne mai suna azara haka ce wai sunan babansa tariku ne shi wannan babbansa ne mai suna azara malaman da suka faɗi haka sun ce dalili kuma annabi ibrahim shi yana cikin kakannin manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah kuma ya ce wa taqallubaka fi sajidi Allah ya yi ta juya manzon Allah cikin sajidi mana duk iyayensa da kakanninsa masu bautawa Allah ne to dan haka in aka samu wani aka ce yana cikin kakanninsa to wala Allah za a samu irin wannan ne ya zama ba kai tsaye baba bane a babba ne dan uwan mahaifi ne shine abinda malamai suka faɗa kuma sun ba da hujjoji da yawa wanda hujjojin kuma suna da ƙarfi kwarai da gaske domin in ka duba a cikin inda annabi ibrahim ai an karanta cewa allah ya hana shi nema wa shi azar in gafar amma sai aka ga gashi kuma lokacin da ya tsufa ya shekaru da yawa sai aka ji yana sake yin addu'a bayan ya ce alhamdulillahi allazi wa habali ala kibari isma'ila wa isa inna rabbi la sami'u du'a rabbi alli muqima salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a sai aka ji ya ce rabbana fili wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab bayan yayi wannan shekaru ya zaki to ya Allah kamin gafara da ni da iyaye na guda biyu to wannan shi ke nuna shi wannan babban sa ne ba shine baban sa ba domin da ba zai saki kawo sunan sa anan ba tunda an gaya masa a can guri to shi yasa malamai suka ce lalle azaran nan babban sa sunan baban nasu shine tare a tattagizo asnaman aliha yake cewa shi babban nasa yanzu kwarin gari dan gumaka a matsayin abin bauta inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin yace ni ina ganin ka da kai da mutanen ka nan kuna cikin bata mabayyani
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين نعم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض waliyakuna minal mukinin ubangiji ya ce hakanan muka nuna wa shi annabi ibrahim malakutar samawati wal ard mana mallakan sai abin da Allah ya mallaka a cikin sama da ƙasa mana aka nuna masa malakut malamai suna cewa akwai abin da ake ce masa alamul mulki akwai alamul malakut ma'ana alamul mulki daga saman nan zuwa nan inda muke ana ce masa alamul mulki to in ka wuce can kuma daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai ana ce masa alamul malakut akwai kuma sama da wajen alamul sirri akwai kuma alamul amri ma ma'ana daga can sama ta bakwai zuwa al'arshi alamul sirri daga can kuma al'arshi zuwa al-kursi ana ce masa alamul amri ma'ana awalim ne da yawa duk abubuwa ne na Allah tabaraka wa ta'ala a gurin to shine anan suka ce an nuna masa malakuta samawati wal ard ko suka ce a ai cikin kasan ma akwai malakut ma'ana duk abin da ya buya baka ganin sa to malakut ne amma mulki din abin da muke gani din nan ma'ana shine alamul mulki amma duk abin da ya buya ko ba a sama bane ko a cikin kasa ne to shi ma malakut ne to wai shine Allah ya nuna Annabi Ibrahim malakutas samawati wal ard abubuwa da suka buya sammai har zuwa al'arshi har kusi duk an nuna masa haka kuma a ƙasa ma har zuwa ta tassara duk an nuna masa saboda me saboda ya zama mu'mini dama ya riga ya yadda ya san Allah ne mallaki duk wannan abu ya yi imani to amma an ƙara masa ne an bashi ilmul yaqin shine waliyakuna minal mu'minin dan ya zama cikin wanda suke da yaqini kasan akwai ilimi na yaƙini wanda za ka sani ka tabbatar to akwai kuma ainihin yaƙin shi kuma ka ga abun ma akwai kuma haƙul yaƙin wanda ma zai shiga ma cikin abu to kaga an ƙara masa ne saboda abin da ya tabbatar din nan gashi ya gan shi a bayyane to wannan duka saboda kusancinsa da Allah Allah ya bashi wannan saboda shi bada'in Allah ne dama daga cikin manyan annaba da manzanni daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai shi النبي إبراهيم عليه السلام نعم وليكون من المكين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي نعم فلما أفل قال لا أحب الآفلين نعم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا يحب الافلين to falan ma dana lailin lokacin da duhun dare ya yi duhu gare shi ra'a kaukaban sai ya ga ainihin tauraro aka ce shi ne azahara da ya gani tauraron da ake ce masa kala sai ya gaya mutanensa da yake sunan jami'in ne masu bautan taurari ne sai ke ce musu wai yanzu ha za rabbi fi zabiku yanzu ku a cikin riyawa ku kuna nufin wannan shine zai zama ubangiji na kenan wai tambayar su yi falan ma a falan to da wannan abin ya bace ala sai ce la uhibbul afili kai an yi bana son abu mai bacewa ai Allah kan ba zai zama abu ne mai bacewa ba wanda zai zama yana nan ne ko yaushe amma wannan abin da ya bace ya za a ce shi ne Allah
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي نعم فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين نعم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين to da ya ga kuma wata shi ma ya gudo ƙala sai ce musu haza rabbi yanzu wannan shine ubangiji na falan ma afala yayin da ya bace ala sai yace la illam yadini rabbi la akunanna min alqawmi dali lalle idan ubangiji na bai shirye da ni ba to zan kasance daga cikin mutane wanda suke rage wa kansu lada mana ba za a ce masa bacecce ba shi ba bacecce bane kullun kaji qur'ani ma yi kira shi sai ya ce ba ma kana min almushrikin annabi ibrahim ba duk saboda kuma irin wannan ne na'am
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر نعم فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون نعم تو فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر falamma afalat kare ya gobe ni bari wa mimma tushriku to lokacin da ya ga rana ma kuma ta fito kare sai ce ha za rabbi yanzu wannan shine ubangiji na ha za akbar ya ce wannan ai shi ya fi girma ma don ya fi tauraro ya fi kuma wata alam ma afalat to da ranar ma kuma ta bari ta bace ala sai ya ce ya gumi ya ku mutane na inni bari'u mimma tushriku ni na kubuta nayi bara'a ga abin da kuke hada Allah da shi mana ni ban yadda akwai ne abu da za a hada Allah da shi ba Allah shi kadai ne na'am إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين na'am sai ce inni wajatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mushrikin yace ni na fiskantar da mafiskanta ta zuwa ga Allah wanda ya halicci sammai da kasai hanifa na karkata zuwa gare shi ba na karkata zuwa ga komai sai shi wa ma ana minal mushrikin ni ba na cikin mushrikai ba na sai faɗi wannan to nan abubuwan da aka faɗa wasu malaman tafsiri suna cewa wai kaman kaddarawa ne wai tambayan su yake yanzu abin da kuke faɗa kuna kaddara ku ce wannan abin shi za a ce wa Allah saurayi ko ko a'a wata a'a ko ko rana wai kaddarawa ne wasu kuma malamai suka ce a'a mana abin da ake faɗa kaman jazbu ne shi dama dalalin bi zatin lahi ainu hidayatu mana shi a fadan Allah ba a ba a ganin komai ba a iya cewa wani abu kawai sai dai Allah ba kai saka nuna wani abu ba to wai suna kaman kowannen jazu ne sa ya faɗi haka shi yasa kuma kullum qur'ani ya kira shi sai ka ji ya ce karka ce masa mushriki ba mushriki bane annabi ibrahim ba kullum ya kira shi sai ka ji an kore masa shirka an kore masa shirka saboda Allah ya san shi ya san ba waɗannan yake nufi ba ya san Allah ɗaya ake bautawa ba wai taurari ba ba wata ba ba kuma rana ba kuma ma rana kan ai ma ba zigatan ne ko mace ce kaga ba shi mu'annas ne ma to ya za ya kira mu'annas kuma da sunan Allah kaga sai duk kore su yake mana yana so da ya tabbatar da Allah ne Allah shi kaɗai shi ne ya halittu duk waɗannan abubuwan shi ake bautawa ba a bautawa komai mana akwai ainihin suluk akwai kuma jazu na'am
وحاجه قومه na'am قال أتحاجوني في الله وقد هدان na'am ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا na'am وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون
na mana wannan dai yana nuna mana cewa shi annabi ibrahim shi na allah ne allah ya sani baya bauta wa komai ya daga cikin wannan wasu da suke cewa a'a mutanen shi ibrahim jalal suna yin wani abu na tarbiyya su ce wai komi ya zama allah akwai shekarun baya tun zamanin shehu eh, akwai tsohon alkalin alkalai na ƙasa wanda ake ce masa shi mahmud gumi din nan ya taɓa tambayin shi ibrahim a makka ya ce masa me za ka faɗa akan mutanen ka ga abubuwan da suke faɗa a makka ne ya tambayi shehu sai shehu ya ce masa to yanzu mun zo aikin haji ne kuma ka san an ce fala rafa sa wala fusuka wala jidala fil haji amma in Allah din aka koma gida zan rubuto maka zan maka bayani wannan abu da aka dawo bayan an dawo daga aikin haji daga cikin bayanan da shehu ibrahim ya rubuta wa shi alƙalin alƙalai ko waɗannan har wannan abin ya kawo masa ya ce ka ji abin da annabi ibrahim ya faɗa ga shi ƙur'ani ya gaya mana cewa ya ga kaza ya ce Allah ya ga kaza ya ce Allah ya ce amma ba ana nufin wannan bane shi annabin Allah ne ba ma'ana kore abun ake so ba wai komai ya zama Allah bane a ana so ka kore komai ne ba abun da yake da iko in ba Allah ba in ba Allah ba domin wannan shine abun da yasa kullum Allah in ya kira Annabi Ibrahim sai ya ce ba mushriki bane ma'ana kar wani ya dauka shirka yake ko ya ga tauraro ko ya ga wata ko ya ga rana ya ce ha zara a'a yana kokarin kore su ne ya tabbatar da Allah to shine shi Ibrahim ya rubuta masa shi alƙalin alƙali waɗannan ayoyin ya kawo masa ya ce a kawo masa daga ciki kuma ya ce kaga Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu la awalam yafi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit ka gaya masa wannan yace kaga Allah ne da kansa ya faɗa Allah ya ce muna nuna musu ayoyinmu a cikin afaq mana cikin sasani ko ina in ka duba sama akwai alamar wani aya in ka duba ƙasa in ka duba kanka in ka duba ko ina akwai ayoyin da Allah yake nuna maka cewa shi shahidun ne a cikin komai sai ce to in ba ku gane haka ba to shi Allah muhidun ne bi kulli shay yana mai kewayewa ne da komai da komai to wannan duka shi ake ta ishara ne amma ba wai cewa komai ya zama Allah bane a'a akwai wahadatu shuhud amma ba wahadatu wujud eh shuhud dinan shine abin da Allah ne ya faɗa wannan abu cewa a shahidun bi kulli shay ma'ana Allah yana da shahada a cikin komai da komai kuma wani guri yana cewa a ma'ana duk abin da ake ciki wa ma tukunu fi shani wa ma tadilu min min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufiduna fi wannan shine mushahada din to wannan abun shine abin da ake tabbatarwa to wannan shine abin da shi Annabi Ibrahim ya faɗa shi yasa kullum Qur'ani yake kore masa shirka shi ba mushriki ba na wahajjahu qawmu ala tuhajjuni fillahi wa qad hadid wala akaw madiri kuna bi la sha'ar bishiya wa sai bi kullu shay'in ilman afala tatazakkaru to mutanen da suka zama suna ta jayayya da shi sai ce za ku dinga jayayya da ni a cikin lamarin ubangiji wa qad hadani kuma Allah ya fushi ya shirye da ni wala akaw madiri kuna bihi ni ba na tsoron abin da kuke haɗa ni da shi na gumakan nan illa an yi sha'a rabbi shi'a sai dai ubangiji na ne ya so to shine zai iya min wani abu amma gumakan ku ba za su iya min komai ba wasu a rabbi kulla shayin ilma kuma ubangiji na shi ilminsa ya yalwaci komai da komai afala ta tazakkaru shin ba kwa tunani ne akan haka ma'ana ku imani wai suna nuna cewa wannan taurarin ko gumakan za su iya masa wani abu na illa ya ce a shi ya san Allah kaɗai shi yake iya hoto wani ya abin da ya same ka na alkai ko na kishin alkai daga Allah ne amma ba wanda yake yake da ikon ya maka wani abu kullum yusibana illa ma kataba Allah lana wa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'min na
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
نعم وكيف أكاف ما أهركتم ولا تكافون أنكم أهركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون yace ta yaya wa kaifa ta yaya akafu zan ji tsoron ma a shiraktu abinda kuke tarayya wa Allah da shi wannan gumakan su da ba za su iya amfanarwa ba ba za su iya cutarwa ba wala ta kafu na an na kuma harittun billah ku ba za ku ji tsoro ba kuna tara Allah da wani abu kuna haɗa shi da wani abu cikin ibada ai ku ya kamata a jawo hankalinku a ce ku dena malami na zilbihi alaikum sulana abinda Allah bai saukar da hujja a kansa ba fa ayyul fariqaini haqu bil amni to wani bangare ne bangaren mu ne ko ku wane ne bi cancantan ya zama yana da amu mana ana nu am antu ai masu bautawa Allah su ne suke cikin amu in kuntum ta'lamun in kun kasance kun san haka ne mana bautawa Allah shine gaskiya bautawa komai in ba Allah ba ba gaskiya ba na الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا أكتب wanda suka yi imani sannan walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba menene zalunci aka ce shine shirka kamar yadda ya zo a hadisi to ulai kalahum al-amr waɗannan su suke da amn wa hum muhtadun kuma su ne shirye mana ba a so a samu shirka ko da shirkun khafiyun ne ko da akhfa ne a cikin aikin mutum saboda shi shirkun jaliyun dama shi a wajen musulunci yake wanda yake yin sa ba musulmi bane ana so a hana shi sai a ce masa falatin alulillahi an dada wa an tuta alamu to in ya yi da ya shiga musulunci shikenan sai ya ji Allah kaɗai ake bautawa to yana cikin musulunci kuma zai ji an ce masa to nan ma ana so baka cire komai fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kaga wannan mai ibada ake yawa kana ibada to kar ka hada ibadar ubangijinka da daya ma'ana kar kai shirka shine riya ko kuma dogaro da wani abu ko dogaro da wani jarinka ko aikinka ko salarinka ko wani abu ka dinga sa shi kana ganin shi wani abu a shi musulmi ana so ya sa Allah ne kawai a ransa abin da ake so ke amma wannan shirkan ba zai fita daga cikin musulunci ba a shirkun kafiyo to sai a hana ka wannan to in ka matsa kuma ka bar shi sai a sake cewa to ko shirkun akfa kar kai sai ka ji Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an kaga da can andadu nan na biyu ahadu ahadan aka ce to yanzu kuma shay'u kar ka haɗa Allah da komai ana so ka zama ka cire komai ka bauta Allah shi kadai kamar yadda mai aladin nan yake gaya mana in ka zo ka shiga masallaci fafarin kalmarka minar duniya wa mafiya ko mana ka cire ka karkada zuciyarka da duniya da abin da yake ciki ai a cikin duniyar masallaci yake kai ma a cikin duniyar kake duka karkade ka faɗi Allahu akbar kawai ka wurgar da komai yanzu ba ruwanka da komai sai Allah shi kadai to wannan abu shine ake kiran mutane zuwa gare shi shine maqamud din maqamatu dini as-salam islam iman ihsan a isan kuma ake samun ma'arifa wanda yake kore hijabi ka bauta Allah shi kadai to wannan shine abin da ake ja mutane a kansu su zo su gane shi imanin walaika lahum al-amn wa hum muhtadun to wanda suka cire wannan su ne shiryayyu in ji Allah ma'ana su sun zo har maqamul isan sun zo maqamin ma'arifa na'am وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم نعم فتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه تفوت ذات من نشأ إن ربك حكيم عليم aka ce to wannan ita ce hujjarmu in ji Allah tabaraka wa ta'ala wanda annabi Ibrahim yake gaya wa mutane cewa ka su bauta wa komai su bauta wa Allah shi kadai ataina ha Ibrahim shine muka ba wa annabi Ibrahim ala qaumi akan mutanensa narfau darajati man nasha muna ɗaukaka darajojin wanda muka so mana mu sanar da shi wannan ya samu wannan ainihin tauhidi mai ƙarfi ne inna rabbaka iya ubangijinka hakimun mai hikima ne cikin aikinsa alimin kuma masani ne mana Allah shi ya san shiryayyu to ya ce wannan shirya ta annabi ibrahim ita ce shirya ita ce kuma sanin Allah ma'arifa din ke na'am ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون
na'am وكذلك نجزي المحسنين
na yace to wa habna lahu isaka wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min wa min zuriyati daud wa sulaymana wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika nazzil muslimin yace to shi annabi ibrahim inji Allah sai muka bashi da annabi isaac har ka kara masa ma da yaqub jika kenan dan annabi isaac ya'yansa annabi isaac ne da annabi isma'il shi ko annabi yaqub dan annabi isaka ne mana duka aka bashi wannan mana an bashi yaya har da jikoki kullan hadaina mana dukan su mun shiryar da shi wa nuhan hadaina min qabl haka annabi nuhu ma mun shiryar da shi mana tun kafin zuwan annabi ibrahim shine min qabl mana min qabl ibrahim wa min zuriyatihi sannan a cikin zuriyar shi annabi ibrahim kuma nan ne aka samu su annabi dawud wa sulaiman mana akwai mizriti dawuda suleiman annabi dawuda da ɗansa annabi suleiman suna cikin zuriyar annabi ibrahim ɗin wa ayyuba haka kuma akwai annabi ayyuba wa yusuf da annabi yusuf shi kuma ɗan annabi yaqub wa musa da annabi musa wa harun ɗan uwansa annabi harun wanda suke wa da kani ne wa kazalika haka nan kamar yadda muka saka musu nan nazdil musinin muke sakawa masu isani to kaga da yake maganan isani ake yana maganan tauhidi ne wanda suke kan maqamul isan kaga sai aka kawo su sai aka jero su aka ce wannan shine shiriya kuma kaga a ƙarshe sai Allah ya ce haka muke sakawa musini to da ana so kai isani ne ka wuce makami na farko ka wuce na biyu ka je na uku can anan ake neman kowa ya zo ya zo wa kazalika nazil muslimin haka muke sakawa masu isani na وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين na wa zakariya wa ya'ya wa isa wa iyas kullum min as-salihin to akwai annabi zakariya ma da annabi ya'ya wa isa da annabi isa wa iliyas da annabi iliyas duk wannan ne suna cikin zuriyar annabi ibrahim ne kullum ma'ana kowane ɗaya daga cikin su min as-salihin suna cikin salihai na wa isma'il وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين نعم وإسماعيل واليسع ويونس ولودا وكلا فضلنا على العالمين وهكذا وإسماعيل دان النبي إبراهيم واليسع دكما إليسع ويونس دكما يونس ولودا ولودا دكما النبي لوط دان هاران دان uwan annabi Ibrahim ma'ana Haran dan uwan annabi Ibrahim shine ya aiki annabi Lut wa kullan duk waɗannan wanda aka faɗa din faddalna mun fifita su alal alamin akan alan bin nubuwati mana an ba su annabta wannan duka zuriya ne wanda suke gida ne na annabta
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم na wa min abaihim wa zuriyatihim wa ikhwanihim wa tabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim to duk daga cikin waɗannan ne wa min abaihim daga iyayensu wa zuriyatihim da zuriyarsu wa ikhwanihim da yan uwansu ma'ana cikin dai wannan family din nan ne aka yi ta kawo annabta da manzanci din yawancinsu saboda ita zuriya yuzlaqu ala al-furu'i wal usul kamar da laraba suke faɗa in ka ji zuriya sai ya ɗaukan ta sama ko ta ƙasa ma'ana ko 'ya'ya ko iyaye su ana kiran su zuriya wai wani da kuma ɗan uwansu wata bainahu sannan mun zaɓe su in ji Allah tabaraka wa ta'ala wa hadainahu mun shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya ita ce hanyar tauhidin nan na kaɗai ta Allah abota Allah shi kaɗai na'am ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون نعم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لا يبدأن ما كانوا يعملون haka ce zalika kaga wannan dai wanda aka faɗa din nan wannan addini da aka shiryar da su zuwa gare shi wannan shirya shine hudan layi shirya ta Allah wanda ya dibi man ya sha'u min ibadi Allah yana shiryar da wanda ya so da wannan shiryan a cikin bayansa walau ashraku to da kaddara fardan ma na kaddarawa za a ce za su yi shirka ai labi da anun makanu ya mu da abin da suka aikata sai ya zama ya ɓaci ma'ana da sun yi shirka amma ba su yi shirka ba duk sun kaɗe ta Allah ne duk wannan zuriyar da aka gaya mana su ne ma suke koya mutane ma kaɗe ta Allah tabaraka wa ta'ala na'am أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين نعم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فوركلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين وأنا سوني وأنا آتيناهم الكتاب مكباس للتتفين معنى كتاب أنا نفي كتب أنا معنى للتتفين أن الله الأكل سوى يوانتي تكون وانا زوريا إني سوى أكي تباع وانا للتتفين والحكمة لكما هكمة والنبوة لكما النبتة فإن يكفر بها هؤلاء to idan mutanen makka waɗannan suka kafirce da wannan abun da ka zo da shi kuka baka nan to faƙar wakalla biya za mu wakilta abun zuwa ga wasu kawaman mutane laisu biha bi kafirin wanda su ba za su kafirce musa ba an ce su ne daga muhajirun da ansar idan wasu sun ki karba to akwai wanda za su karba akwai muhajirun akwai ansar muhajirun din nan su da ansar su ne ma a tarihin duniya aka ga mutanen da suka yi abin da ba a taba gani ba su mutanen muhajiru suka yi rabu da komai gidajensu yan uwansu dukiyarsu da komai saboda addini aka kore su a garinsu na makka suka yi hakuri suka ci su kuma ansar da aka zo wajensu sai suka ɗau nauyin wanda suka zo mutumin madina balansari zai ɗau yana da mata da yawa zai ce ya sake su ka ɗau wanda kake so ka bar masa wanda ka bar masa zai raba gidansa biyu ya baka zai raba dukiya ya baka abubuwan da waɗannan ɓangarori mutane biyun nan suka yi tun da aka bi duniya ba taɓa ganin wanda suka irin wannan muhajirun da ansar ba ba taɓa samu ba waɗannan su ne manyan mutanen da gashi nan anan Allah yake ishara da su cewa in an yi karɓan wannan addini to su za su karɓa gashi kuma sun karɓa kuma su suka riƙe addinin har suka kawo shi har zuwa inda muke ɗin nan yanzu ba don albarkarsu ba da ba a samu wannan addini ba sacrifice da suka yi sadaukar da rayuwarsu da suka yi suka ba da komai suka haɗura da komai shi ya sa addinin har ya tabbata ka duba abin da su haihu ya yi da dukiyarsa ba da komai a makka amma aka kwace aka hana shi aka ce ai bako ne zuwa yi makka shi asalinsa ɗan rum ne da haka a duk abin da ya samu na kuɗi a nan ne tunda ya ce zai tafi madina ba zai ɗauki komai ba ya ce ya bar musu ya bar musu duk dukiyar ko abin da zai hau abun hawa bai da shi da kafa ya tafi madina ya je madina kafarsa a kumbure Allah ya amurza Allah ce ka je ka tari wannan bawan Allah gashi nan ya iso wa minan nasi man yahri nafsahu ibtiga amradatillah wallahu ra'ufun bil ibad Allah ya ce a cikin mutane akwai da su sayar da rayuwarsu sai da ita gaba daya saboda neman yardan Allah kaga ya sayar da rayuwarsa ya bar abin da ya mallaka saboda addini to ire-iren su ne suka tsaya wannan addini ya tabbata shi yasa kullun za a yi magana addini sai ka yance muhajirun da ansar su waɗannan sun bar komai sun bar iyalai sun bar dukiya waɗannan kuma da aka zo aka same su sun ɗau iyalan nasu sun ba su sun ɗau dukiyarsu sun ba su don saboda addinin ya tabbata to a dalilin su ne addini ya tabbata saboda haka dole kullum aka kira su dole a ce radiyallahu anhu wa radu haka kullum ake faɗa zaka ji qur'ani ma yana ce musu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سيكتي الله يأتي نا يدد سو يدد سكي يدد كما نا باسو الجنة ين الجنة سو داك كلهم أي تقو قريم فامن بين هنيس سو سيري غاسو سام مما الله يدد مو الله فامو الجنة البركة تنسو نعم نعم نعم
alamun nasu ce malakut lokacin da ita mai alamun nasu ce da malakut da asiru da
ok na ga sai gobe insha akwai tambaya mutane mutum ne yau ya gari da safe a cikin turke tura kuma ya gama ayyukansa akwai alkawari na lazumi da yake na haɗarika Na'am.
shi yin wannan lazumi kafin sallah asuba ko kuma ta yi sallah asuba zai wannan lazumi ana yi kafin alfijir ya keto na'am shine ake takdimi zai yi amma in alfijir ya je ya keto to ba zai yi ba dole sai an yi sallah na'am eh amma in alfijir bai keto ba zai yi takdimi na'am eh na'am fatiha Allah salatul fatiha ƙara mana lafiya. Fatan salatul fatiha.
اللهم صل على سيدنا فاتح
Amin.
الحمد لله Fatiha, Allah ya sanar da nan goma.
amin amin amin
فاتحة فاتحة الصلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين.
آمين
amin amin amin amin
آمين الحمد لله رب العالمين الفاتحة